ainihin kano a wannan zuwa ce nan da ya yi kuma ya kira malamai to shine ga bayanin nan duba ka kara sami to sai mu yi abin nan gidan alhaji talo babarware gidan alhaji talo kuma shine ya yasa aka raka shi ibrahim gofar gidan gidan sarki ya ce shi baya hurda da sarakuna yasa aka kai shehu bayan shehu ya je kofar gidan sarki yana zuwa dogarai shi ibrahim ya musu sallama amma shehu shi kadai ne ba dan rakiya na zahiri da jakarsa yana zuwa kofar gidan sarki sai ya ce da dogare ina da Allah ina so a yi min sallama da mai gidan nan suka ce amma bako ne kai ce eh zuwa ne bako ne ni suka ce to nan gidan sarkin Kano ne sai shi Ibrahim ya ce to ai almajiri na ne wani dogari irin na fadin nan wawayen nan sai ya ce mai gidan nan ba shi da malami sai shi Ibrahim ya ce ni ko malamin sa ne to sai wani dama shi shi Ibrahim wayayye ne tun a lokacin ma yana da compliment card ya ballo shi kawai Alhaji Ibrahim Yas aka aka mika aka kai gidan sarki ce aje a kai sarki bakon nan ne ya zo wanda suka hada makka ana kaiwa wato ainihin sarki sai ya fada a hannun wato ainihin walin kano takarda shi ko walin kano dama a kisar da shi can aka hada makka yana gani takarda sai ga sunan shehu a jiki shi ya ka ziyara sai ya koma gida a guje ya je yana gaya wa sarki ya ce ranka ya dade wanda kuka hada madina annabi muhammad kuka da makka to shine ya zo shehu ibrahim yas to lokacin ba a zauna fada ba yan riga ce yan shara a jikin sarki da hula haɓa kada yana fadamar da sarki da walin kano sai ga sa guje zuwa kofar gida a guje dogare suka biyo sarki suna gyara kintsi gyara kintsi jira da sun ga sarki ya tsallaka titi to kuma magana ta ƙare sai a ɗaya gidan suka biyo shi yana zuwa kawai sai durkusa ya karbi jakar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne wani kisa da nake gaya muku a nan malam mudi salga a nan ya faɗe ta ya ce shehu tijjani in yasu ya faɗa masa sau da haka aka gana da shehu da malamai to shine wannan bayanin karasa saboda haka shehu ya sauka a gidan sahibinsa sarkin kano abdullahi bayero alhaji abdullahi bayero ai allah ya kara yadda gare shi ya kara masa lafiya me saboda haka sarki ya karbe shi mafi kyawun karba kuma ya yi farin ciki da zuwansa kano ya yi farin ciki sosai ya girmama shi kuma ya girmama shi dai sannan sarkin ya masa hidima da kansa sarki na kano na da kuma ya yi shehu hidima da kansa shehu ibrahim ikon allah an bude wa an kurma shugaban kasar ghana an bude man mota shi ko ya bude wa shehu ibrahim shehu ya kalle shi ya ce hadimuka mahadumul muluki amira hadimin ka annabi muhammadu ni kuma sarakuna ne hadimai na to shehu ibrahim kenan ciao saboda haka ya kawo wannan ziyara sarki ya murna ya farin ciki ya masa hidima to sannan sai sarki ya kirawo malaman gari aka kirawo su baki da aka ce kowa ya zo don su zo su ziyarci wannan babban bako mai girma eh mai girma mai daraja saboda eh yayin da suka zo suka amsa kiran sarki duka suka zo zuwa ga shehu ibrahim yas suka yi sallama gare shi suka gaishe shi cikin wato cikakken ladabi da girmamawa suka zauna tare da shehu islam suka ji abin da shehu yake faɗe shine larabawa suka ce takallamtu urab ka yi magana a gane kai waye ba magana riga ake ba amma shi ma tijani ce ku rinka sa rigar saboda taro in kun je sai a ce a bada hanya a kauce ya ku samu shiga gurin ya kuwa ya ce to in ka je ko sai a baka su a jiyaya a kwankwasa to suka saurari bayanin shehul islam suka ji waɗansu baƙin ilimai ba irin wanda suke ganin a littafi ba ba na da manya-manyan abubuwa na fahimce-fahimce ana fidda ilimai masu zurfi na daga ilimin hakika subhanallahi ba na da kuma ɓangaren tauhidi da kuma bayanai ana ana fitar da su kala-kala na faɗakarwa
وإيضاح ما صعب عليهم eh mana abubuwan da suka yi wahala a gare su ba su gane fasarar su ba yanzu ga shehu yana bayanin من أقوال الشيخ أحمد na daga maganganun da shehu tijjani faɗa cikin jawahir ma'ani wanda suke jin abin yi musu girma amma sun yadda ba su karyata ba amma su yi musu girma sai rasa ya abin yake duk shehu ibrahim sai rinka yi musu bayanai
رضي الله عنه Allah ya kare da ga shehu islam وعن ناديه ya yarda da mu saboda albarkar shehu ibrahim
في كتابه جواهر المعاني saboda maganganun da shehu Isla- shehu tijjani faɗa cikin jawahir ma'ani
والأحاديث النبوية da kuma bayanai cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وواقعة في وقت كذا da abubuwan da ya rinka faɗe lokaci kaza kaza duk sau da wannan bayanai da manzo Allah ya faɗa wanda ake gani masu wahala na ganewa وفي آخر الزمان da abin da zai faru na ƙarshen zamani da annabi da ya bayani cikin hadisi فلما سمعوا منه yayin da malaman Kano suka ji abin da shehu yake faɗe تحيروا لعلمه duk sai suka ɗimauce suka gigita da ilimin shehu Ibrahim ومعرفته بالله da kuma ma'arifarsa cikin sanin Allah وتحققوا suka tabbatar لأنه لا محالة wallahi ba makawa هو قول هذا الزمان wallahi shehu Ibrahim shine gausun wannan zamani ba fa ana magana wai jigari jigari ba wanda fa ake gaya ma shehu sani kafanga shehu tijjani usman shehu atiku sanka su ake faɗe fa shehu mai hula shehu awaisu shehu shehu shehu shehu shehu shehu su fa ake faɗa maka waɗannan manyan mazajen su fa ake faɗe to فصلوا أنفسهم إليه sai suka sallama wa shehu ibrahim a kansu واتخذوه شيخا suka riƙe shehu ibrahim ya zama shehun su وأستاذا kuma shine malami gare su don mutumin Kano don mutumin Kano yana da taurin kai wajen sallama wanda ba bai biya maka karatu ba da an ce ai wani malamin zai ce a ba malami na bane amma malami ne ban yi karatun komai a gunsa ba dan baban biya a gunsa ba amma sai ga su suka yadda da Shehu Ibrahim malamin su ne ta
ولم يتكبروا عليه ba su yi girman kai gare shi ba ولم يحسدوه kuma ba su yi masa hassada ba in Allah ya abu kai haƙuri haka ne yanzu kama wannan mutanen da suka taru sai wani ya hassada akan taruwar kaga aiki ya same shi to ga bakin ciki ga zunubi ko mutanen su karu to su kuma sun zo ne saboda shi- su ji ana bayanin shehu ibrahim haka ne shehu islam kowa nan yana da aikin yi bacci ma aikin yi ne amma ko da lalurar sadi ya mantar da ita ya zo ya ji barhama to ولأجل ذلك saboda wato ainihin shi ibrahim girmansa da darajarsa da martabarsa saboda haka suka sallama masa ba su yi girman kai ba ba su yi masa hasada ba صاروا سالكين الأول sai suka zama su ne muna na farko magabata malaman kano المبايعين wai wani na ji ina wa'azi na gama komai wani mutumin wato ainihin bauchi na gama wa'azi sai yake irin irin wasan nan da ake yi sai yake cewa Kano ko da me kaje an fi ka amma mu mun fi ku da shehu dahir bauchi sai na ce Allahu akbar almajirin shehu mai hula ne to mu je haka ne mana yan mutumin mai duguri in mutum mai duguri ya ce ma sha abul fatai sai ka ce Allahu akbar a wajen shehu atiku ya sha haka ne da kowaye in mutumin jos ya zo ya ce maka shehu mushaddidu ka ce manya alwajirin shehu ma tijani ne shehu modi bayola na ma tijani ne duk gaba ɗaya sai ka ga dai kanan ta dawo tana shara inda za ka shiga da kaje kaje kaje sai ka ga nan ne nan ne shi za ce ba kuma mai yawan almajirai a ƙasashe kamar shehu abubakar atiku mai yawo kuma ya san haka ba kuma wanda littattafansa suka ratsa duniya irin shehu atiku da shehu sani kafanga wasu littattafan na shehu sani kafanga a gidansa ma yanzu babu amma akwai sa wasu ƙasashen shi kam ya nashara a sauran ƙasashe eh akwai sheman tijani zangon bare bari kwan kana wa'azi da ka ce sheman ya ka ja ce "Mm." sai mutane sun jijjin sun ji aji ko ne daidai da kuma Allah ya ajiye shi a haka ne ba shi ne aka yi mamaki da shehu mai hula ba irin yadda ya sallama wa shehu ibrahim duk taka maka da fikiu ya fi ka iyawa da ka dau buta za ka je kama ruwa zai ce bai ka rage daidai ba kai daga ya buta zai ce kai da Allah ba ka rage daidai ba sai gashi ya sallama shehu ibrahim to mu je to المبايعين لصاحب البيت suka yi mubaya'a ga sahibul filatin tijjani التي وعد بها الشيخ أحمد wannan da shehu tijjani ya bayani a kan ta ga ta tazo لأنها ستعتي da shi ce fayar za ta zo في عشر الزمان a ƙarshen zamani رضي الله عنه Allah ya kare dagare shi الذي Allah ya yarda da mu saboda Shehu Ibrahim. Allah to alhamdulillah. La la fitna Muhammad al-Fatima. Sabaqana sirral al-kibriyaki wal hadi ila siratal al-mustaqim wa la العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تو الحمد لله kamar yadda yan uwa muka sani wannan maulidi mai albarka muka taru a nan wannan bayan Allah da muka yi ta bayanan su shehuwa ne shehuwa ne to akwai shehun su kuma a nan Kano shine shehu mijin yawa dan ka wani ya je wani ya ce to ai ba mu ji an ce shehu mijin yawa ba bijimi to shehu mijin yawa kuma shine shehun su a wannan lokaci shehu mijin yawa kuma shine wanda wato ainihin shi kuma aka nuna mar a bacci kenan lokacin da shehu ya zo to shi ya kwanta a bacci yana kwanta sai a ce waƙi'a sai ji ya tashi wannan kisar da zan fada mana shehu mahamudu salga ya gaya mana ya ce shi kuma shehu mai hula ne ya fada mar shi kuma shehu mai hula a gabansa aka yi shehu mijin yawa ya kwanta bacci sai aka hana shi baccin sai zama waƙiya sai farka yana farkawa idan biyu sai ga waliyan Allah sun taru baki daya sai ga shugaban waliyan shehu Ahmadu Tijjani an yi alwala za a yi sallah shehu Tijjani yana daidaita sahu a hada kafada sai mutum yawa ya ce ah tun da zaka ke ce a daidaita sahu shehu Tijjani ina limamin da zai bada sallah sai ya ce ai muna jiran ya zo annabi Muhammadu ne shiru shiru sai ga shehu Ibrahim ya tinkaro tinkas tinkas irin tafiyar nan tasa ko kuka gan shi karkarfa dogo gamsit shahul islam ko ko kawa za ku yi sai ya kai ka ƙasa ya ce sai shahu ya tinkaro mutum yawa ya ce kawai sai shehu ahmad tijjani ya ce da shehu ibrahim muna jiran liman shugaban limamai ya ba mu sallah bai zo ba annabi muhammadu ku ce ka ba mu sallah kai ne wakilin manzon allah ya ce kai ne na'ibi shehu ibrahim ya wuce gaba ya ba da sallah duka waliyai suka bi shi sallah har da shehu tijjani ya ka bi shi sallah ana idan da sallah mijin yau sai ya dawo ce a ita shi na so in yi babba asara sai na sallama na miƙa wuya sai tashi sai gidan sarki ana zuwa aka ce ai shehu ya tafi ya bi shi kawula aka ce baya nan ba haɗu ba dai a zahiri da waɗansu ce akwai wani mukami da shak mijin yawa ya taka to wannan mukamin wanda ya taka shi zai wahala su haɗu daga wasu zamani haɗuwar zahiri sai dai tasu haɗuwar to ba a haɗu ba dai a zahiri to shehu mijin yawa ya gaya wa shehu ne su shehu sani kafin ga ya ce to ku sallama ku miƙa wuya ya ce da shehu sani kafin ga suka ce za mu je mu ziyarci shehul islam zuwan da ya na farko kenan za mu je mu ziyarce shi kaula amma mu je mu gaya malamin mu zan neman albarka shehu mutum yau ya ce ku je ku ziyarce shi suka je suka sadu da shehu suka yi tarbiyatul zakari kamar da shehu sani kafin ga ya rubuta a littafinsa shi shehu sani kafin ga shi ya fara yin usuli sannan sheman tijjani zangon bare bari kuma sun tafi ne su uku sheman tijjani da alhaji maza da mazan kwarai da shehu sani kafanga suka yi usuli suka sadu da allah kisa tana da tsayi dare yayi sannan kuma suka dawo suka rinka zuba mutane a cikin tarbiyya aka yi ta shiga daki ana usuli ana saduwa da Allah to faira ta da shara sai aka ce shehu zai zuwa na biyu to wancan zuwan na boye to ga na biyu kuma wancan da ya zo ya ba su littafin kashifin ilbas ga ɗimo sai wadda suka yi ga abin da mijin yau ya faɗa a kai to wannan sanarwar da ya da ya zo a shekarar shi sarkin kano baya nan ya tafi aikin hajji sai abdu sai sunusi ko halifa shine ciroma ya je taron shehu ko a gaban ku aka yi aka je aka tarshe an ce airport ba ta taba daukan dan adam ba irin lokacin guri ya shaƙe makil Shaus Mahmudu Salga ya ce muna wajen dogarai suna dukan mutane jini ana fasa musu kai yana rinjayen jama'a suna wallahi sai mun dangane da barhama wallahi sai mun je gun shehu an zo za a bude jirgi sai yan sanda shi ibrahim ya taso sai yan sanda suka ce ka koma raddaniyal jiyusha wan nasara khawfan alayya wa hum hayara da sanda suka dimo ce suka ce eh eh, raddani aljiyusha yan sanda suka mai da ni wan nasara da turawa hafan alayya saboda tsoro gare ni wa hum hayara sun dimo ce da turawa suna yi koma shi ibrahim yace ina koma ina zama kyauran jirgin sai na ji kawai an balla shi lidakhil da'iri qad tahaqqaqu anni anni adibtu wa qad yahallaku an balla kyauran jirgi guri ya dimauce jama'a sun dimauta ana tabkar mutane sai shi eh, sai ibrahim ya ce sai taso haka yana tasowa sai leko yana daga hannu haka ana zikiri ana tsalle ana zikiri ana ambatan Allah kuka hawaye an ga shehul islam gausi to shine shehu yake cewa wa aina barhama wa ma barhamu atafanau fi hubbihi wa hamu hina nazalti samma qaddahani ma lam yakun wallahi fi husbani wa qad tayakantu bi anna allaha yajri al-umura kayfa ma yaraha وأين برهام وما برهام حتى فنوا في حبه وهام والله لولا أنني فنيت بشيء أحمد حياء مت يشاو يتي آه صرت أقول أين ذا الشيء الذي تعنو له ركاب كل جهبزي نتنبي متانا كانوا وي وجنوا كوكا زو كوكي كوكا ta'anu lahu riqa ba kullu jihimizi da ya take wuyan manyan malamai saka sun kuya manyan malamai ya take wuyan su waya shi bakon inji shehu fa sai ce wa aina barhama ina barhama yake wa ma barhama waye barhama shi ma barhama yana neman barhama Asha Ibrahim yana ina barhaman ina barhaman da kuke nema ni ma ku nuna mun barhaman nema albarkarsa ce wallahi laula annani fa ne tufi shehi Ahmada haya an mitu wallahi ba dan ne fa nayi a shehu Tijjani ba da ran nan zan mutu dan kunya to a ran nan nazo ne Ahmadu Tijjani Abdul Hayy daga madi abin da za a yi shehu sarkin Kano Sanusi ya je gida da shi ya boye aka fita da shi to shine a ciki wanda suka zo ziyararsa yake cewa fi jama'atul fata na jalil hasan muhammad sani wa zakiru hasan wa ahmad tijani wa lam kalami za la ragama an filkali malan karami na man sani kafin ga malan hasan sai je wani gari yana zuwa da masallaci sai tar da wani ila illallah malam majazu mai fa sai hakuri sai tar da wani yana ta jan sarbi ya shehu sani kafin ga ya ce ya kalle shi ya shehu sani kafin ga shine lazimin yana tai yana tai ya ce ya ya kace irin wannan ya ce a bayan shi ibrahim ya ce wa zikiru hasan ambatan sunansa ma kyakkyawa ne shi yasa nake cewa ya shehu sani kafin ga dan samu wannan hasanar yace kuma ni a fasara ta wa zikiru hasan ambatan shehu sani kafin ga in na faɗi sunansa hasana ina da lada daya kuma sunan annabi muhammadu ne muhammadu sani Mm, to haka dai aka yi dai abin da aka yi to alhamdulillah faira ta zo kano tana shara albarkacin su kuma gashi jawaban da yawa amma mun gama jawabi saboda gaji kan shehul islam ya zo mana dan sai da umma hani dan shehu